sannan ibrahim shi ma sai ya rasu a karawar lahun da za da karbanci Allah ya jikirta mata zuwa wannan lokaci ne ya ce sai dai kuma a zo muhammad mata sulalatula a zo manzana mafi manzan Allah kafirin da shi yara su wa zo musa mata haka mafi annabi musa fir'awa da shi ma ya mutu wa zo ibrahim mata haka mafi annabi ibrahim ya rasu wa da isa kazalik haka mafi annabi isa kuma sun rasu amma ba dubu adam baƙin min awalin dari ila akirin dari wani ba sai ga shi shedani ko baƙin annabi adam shi tun farkon duniya har ƙarshe yana nan bai mutu ba bai mutu ba kamar yadda waɗannan maƙiyan su suka rasu ne yasa haka ita da annahu laysa aduwwul adam fa bal huwa aduwwul lahi tabaraka wa ta'ala shi shedan ba wani maƙiyan annabi adam kai bane a'a أي شيء من الله تبارك وتعالى ولهذا أخر إلى آخر الدار طول هذا الله تبارك وتعالى يمكن كلامة سورة الشمسانة وأيضا الله تبارك وتعالى لا يأتي وحده العالمين هو أي الله تبارك وتعالى ما يملك أي معمولين دون لو أي مليون الله قد يكون إن شاء الله كما إبليم تعبد بدون شبه على هذه الأرض والشيطان ya yi ibada ainihin a kowace magana da nuna kasa ba wani minta iblis bai yi ibada ba tunda kuma duniya ba wani neman da zai kaka da wani iblis bai yi ibada ba shi yana wa kasa kasa da jana a wani wani kasa kuma ya kama mai da shekara zuwa kai tunda ya kasance ya rauta wani da bara da wani ala tsamaniya tsamaniya tsamaniya shekara ta goma a cikin mutum ne ba kuma da nasa an ba shi gaba da nasa da wadda aljanna duka waɗannan Allah ya bashi da wannan ibada da yayi na shekara dubu tamanin da tsawon aljanna da yayi duka wannan abubuwa da yayi Allah ya tana ya yi wa da mu'mini Allah tabaraka wa ta'ala baya kyautata alaƙar kwanciyar jawa ita ta da ta mata da kwanciyar jawa Allah ya bai da kwanciyar wannan ibada da yayi sai Allah ya zikirta mata ya bashi tsawon rai har zuwa ran da ya yi zuwa kamaru a wurin da Allah ya zikirta an karɓo ruwaya cewa shi shedan ya halatta da da ta karo arba har ina ji ma yayi da aljannu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa kan sai da Allah in shi dai da shi wannan ta shi jihadi ya yi to a saboda haka saka ro a kabda adam sittina ga sana kafin hadisi adam shekara da lokacin shi dai yana wannan jihadi saboda haka kana malumina ya da Allah ya alance shi والزوجة والنار يوجد لهم الرجاء شكرا على الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى بإبارك حمقهم أي كذا tunda ya yi ibada ya yi kaza ya yi kaza shi kenan Allah ta baraka wa ta'ala ne yake kira mata wannan jikin da wani ga rabon aikin sa aikin an amhala ko ya aka yi ba Allah ya yi kira mata har zuwa ƙarshen duniya saboda lalan wannan ainihin wannan ibada da ne وأن يقول لآدم وأقول لجميع أولاد آدم ثم إبليس شبه مكين النبي آدم كريما آه شبه مكين آدم لي ومن يدرس جلاله من آدم عليه السلام الله تبارك وتعالى عندما أرسل ملك الموت لكفره لآدم الله تبارك وتعالى يرسل ملائكة ملائكة ليس ترميم رم الذي آدم عليه السلام شكرا النبي آدم عليه السلام يجي الله يا ربي إذا تشمت يدا في عليم المؤمنين يا لي أرجو الله كريم ذاك مكينا إبليس من داريا وتنا غنينا زمت شيوعنا من ملئ مسلم وتنا غنينا شيء من داريا saboda haka sai annabi Adam alaihi salam ya tsaya a ruwa mahal da wani jari ai shi ma yana da za a kirta mata har zuwa ƙarshen zamani لابد من شوانتي فقط من شوانت عليه جارية من جاري إلى روش كميانا فتبارك وتعالى أشهدتي شوانت على على لا إله إلا من هذا الدائم من هذا كي جارية مكية على لا يقدر كنت أتبعي سياسة وأقول لي جارية كمنا على لا يقدر كنت حكا تزمن النبي آدم على دواعي سياسة في هذا الإنسان أنا وإبليس ودوني باقي ليش بي إبليس مكينا إسرائيل تشيك لياتا ورد يجنبه يجب تشديد ما تبعين الدارية لكن cewa ga shi ina wani shi kuma yana nan saboda haka da kullum Allah tabaraka wa ta'ala Allah sai ya yi abin da yana da jikin dawaka ya yi za a yi farahu ya rasa kuma annabi za ka haka ne ba wani na ba haka ne na masa haka ne saboda tsantsana masa ɗaya cin mutuwa gwargwaron abin da suka daga da suka tsantsana a ninka masa kan wannan adadin zafin ran da dukkan mutum ɗan adam ya tsantsana a farkon duniya a tashin duniya duka wannan zafin sun tsawon ran za a haɗa wa shi nan a ninninka masa a masa kare saboda haka Allah ya saboda haka ya jirgin masa iblis ya faru min sakratin mawdi kadar ma da kai da ni ba Allah ya da alawa ta kula shi dan zai hatta ba lakin mutuwa gurgurar abu da dukkan da kada duka da shi ninkin ba ninki saboda haka farar ya adam baka ila ne kuja wa ya fara iblis da da Allah ya ga annabi adam haka annabi adam sai ya biya ya karba akan yayi da goma ga Allah a bar shaidan har zuwa ƙarshen zamani shi ya yi biya to idan ka tafi turu shi ne da aka hura kaso kabarin ba ma ta jami a makalari dukkan halitta suka mutu ka koma ga Allah da bani wa ta'ala to shi kenan a wannan lokaci alima Allah ta mawuki fasiya sai shi dan ya gane shi ma ba ta ta zaro lokacin mutuwan da ya zo inda kowa ya mutu shi ne mutuwa saboda ka lokacin da ya zo sai ya zama ila kabar adam wa yadda ya tafarrasu min kabar ila kabar da shirki sai a gidan da tafi zuwa kabarin annabi adam da je ne sujjada yana ainihin birgima a kan gabarin yana cewa allah kawo mutum ne sujjada ba a ana arzikin to na yi ne ka yi sujjada saboda ya gane ta kare masa ba abin da yake bukata shi ke da sai ce to shi yana sujjada wato ga annabi adam ne alaihi salatu wa salam shi ke da walakin zalika la yarfa shi ce wannan ba zai amfane shi ba a wannan lokaci ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya horo mana kan mu Allah sai ya rubuci malaika horowa yake hada abin wannan shi da maki ya ne yake Allah afhatu la yuzawju ma'ruf ila yuzawju ma'ruf Allah ya na dinki ta masa ne zuwa wani guri wato wani rana wato zuwa wani lokaci na rana ta duniya ita ce wannan rana ranar kiyama wato ran da za a zara zanga fa hada yau ma'ruf ma'ruf Allah ya ce mata to wannan shi ne ranar ainihin wato ranar sananniya da za a zare asali saboda haka ta jalla bindiga ta jalla bindiga shi ka fara ma a ta jalla da kalbi wa tikani wa kafila aduni wa akhrij li ruhun mumkina Allah sai ya malaka mawu malaka mutuwa kai ta jalli ka bayyana akan annabi Adam alaihi salam ka bayyana masa sifa na ta jabbaru da sifar Allah ta jabbaru da kuma sifar Allah تفاعلوا لأنهم بينا لوزن بكم من الله تبارك وتعالى لأنه يتجلي لكشي من الله تبارك وتعالى لهو عذابة أن دون شيء يتفق دون الله ريش نوان لكي ديواني زي ذلك ونرس لنباين شيء الله سيرا مسلم ملائكة مجرد يتيما تقول تكمين أكثر من الزبانية زبانية النار يوافقون إلى عبد الله فلوكي زبانية ملائكة مجرد ومجرد لكي ملائكة بيقول تبقين raka ka zuwa tsararren makiyina Iblisa. Allah sai ya gaya wa malakul mawdu wa malaika Isra'il wannan magana. Wato Allah sai kuma ya kara gaya masa zikru min marawati bawti qadar ma za ka ni wa la dihada. Wa dakir zalika adaka mujahada. Dan tana man zatin mutuwa yadda gurgurdon zatin mutuwa da aka zama duka da yakan dari adam. Duk zatin mutuwa dukkanin mutane dukkan duniya zuwa ƙarshen duniya ka hada ka tsora wa shaidan idan ya rasa wannan gaba daya shi kadai bayan haka Allah ya ka ninka masa ninkin bani akan wannan shi kenan sai malaika mawdu'a ka ko kuma mawdu'a wa malaika asma malaika mawdu'a sai fita tare da shi da wannan malaiku dubu da bayin bayin ko ibilin bayin ko ibilin da wannan shi sai da shi sai ya a wani mawdu'a kana a farkin da magani shi sai ya mutu ya tafi mafaɗar rana mila da tsawai kamar a sakar ɗaya iska ido shi ɗan daga gabashin duniya sai ya koma mahudar rana wato daga mahudar rana sai ya tafi mafaɗar rana a cikin sakar ɗaya yana gudun can bai ji maka mutu ma wa su mai ne sai sa mala'ika sai ya gabata ka bar ni can ka gudu nan ga ina na dimma la mafarra kenan ba wani guduwa shikenan sai sa mala'ika sai bai firro ila madawar shakku sai ƙara gudu zuwa hudu da rana gabar da jidu malakar wasu ba su kamfai ne ne sai kara samun mala'ikan mutuwa yana tsaye a gaba gare shi a gabashin ma ba ka tsira wai wasu ma ba da suka tsira ba to daga nan kuma sai ya canja da bari arada an yabni ka nasu rubu bari sai shi zan yi ruga yana so ya zirma da kasa cikin teku famtana baro jamsa da jamfarin ba sai teku sai ya bushe sai zama kamar dutse sai sandare sai ya karɓar shi zama shi kenan ka zafa kuma za a yi shigo ko yi zai ya so shi da je ko shi waje da maka wani nune ba za a yi da za a shi rage shi cikin za su shi da ya rage yi ne ya ala da wasu sai ya rinka kara wasu da wasu koyarsa wal malaka bi asli bulahu malaiku kuma suna masa azaba yanzu yana cewa Allah ta baraka wa ta'ala wa qul la tabaraka wa ta'ala li adam wa hawa ittalaha ila rasulin majrur ya kai mai mutu ya Allah ya kada annabi adam da matarsa Hawwa Allah ce ku zo ku gani ku zo ku ga manyan ku Ibilisa yau ku ga irin kuma da zai shikenan balan man bala ala rawin bilin hadin fi hadin biya shakara Allah tabaraka wa ta'ala yayin da annabi Adam da matarsa Hawwa suka leko suka yi tinkaya irin mutuwan da shi da sanyi a wannan lokaci da halin da yake shiga sai su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala sai su ce alhamdulillahi al'ana da rabta ni'mata alaina sai su cewa Allah ya kuka gajika mana nima tun daga shi irin zagaye da yake a wannan makiyin namu ibirin to daga nan sai su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan kalan zagaye da Allah tabaraka wa ta'ala ya zagaye wa kuma zagaye shi da saboda haka sai su gode wa Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan wa ya furu billah tabaraka wa ta'ala ya zihim Allah tabaraka wa ta'ala sai ya dauki shedan bayan zagaye wanda ya ji a kai shi da shi asfala zagaye وتوقتك أتى تشكي موجا كل من دخل النار يجعل كلمي كلمة الجملة على الوجود دون أن لا يتشكي موجا وقبل تتدامى تنا كم شيئا في دولة فقط تتدامى أكل شيئا دون أن لا يتيفى تشكي موجا في دولة فقط تتدامى تنا كم شيئا واليسرى على رأس قليلا كما قالوا حتى وتقبل تتدامى تنا كم قليلا kamar yadda waɗanda mutane suka yi ba saboda Allah ta bada masa labarin labari kan mutum da kuma za su wuta za su ce rabbana arinan lazina a zallana mai yanzu ne bari na ji al a na ji alhu mata ta abu damina na kuna mai liyakuna na lalfari Allah ta bada kawai ta'ala wanda suka shigo da za ce Allah ka nuna mana wanda suka fadda mu wanda suka fitar da mu daga cikin mutane da kuma wanda suka fitar da mu daga cikin aljanu Allah ka nuna mana su saboda me za ka nuna mana su Allah kuna so ka nuna mana su ne saboda mu sanya kafafuwanmu wato a kansu ainihin zamanto na kasa-kasanmu saboda haka sai Allah ya tashi nan a kasan wuta gaba daya dukkan kan wuta suna da a kansa yana kasa saboda haka Iblis yana min sujudi li Adam ba da ma'amara Allah zani shedan ya ji sujada ga Annabi Adam alaihi salam yayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunce shi da yin sujada ga Annabi Adam alaihi salam wato yayin da wannan wa kullu ta hadhihi wa qala fa dam fadammana salatu mukhalafat shi yake kun gaya muku wannan zabawa da kin yin sujada ta hada saba mata har sabawa kala uku saboda kin wannan sujada da yayi shi dan yayi sabo kala uku a wannan kin sujada sabo na farko da yayi ibtana min amrillahi tabaraka wa ta'ala ya ki bin umarnin Allah Allah ne yake ga yin sujada sai yi sabo na farko sabo na sabo na biyu da yayi ibtana ne ko na ma jama'a ya fita daga jama'a dukkan jama'a mala'iku sun ji da shi kadai yawa da kansa ya zama daban bai shiga taron jama'a mala'iku ba wannan shine sako na biyu ne sako na uku wabtana an yu'azzima ma azzamahu Allah tabaraka wa ta'ala ya alu ya yi girmama abin da Allah ya girmama shi Allah ya girmama dan adam shi kuma ya girmama shi to nan ma ya aikata sako ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala yake da waɗannan sako guda uku da yayi shi yasa zaka samu cikin Qur'ani Allah na babu sai ce maka wani lokacin sai ka shalla ya ce maka ma mana ka Allah tasdiri ya amarto ya kai shi ne me ya hana ka kake yin sujjada me yasa kake yin sujjada lokacin da lokacin da kake yin sujjada me ya hana ka yin sujjada ya yi zaka wuce ga wannan ibrin kwanin Allah kenan tabaraka wa ta'ala shi ne farko saboda haka khalafa amrullahi tabaraka wa ta'ala ya saba wani Allah yana ganin shi wani abu ne sai ibrin kwanin Allah tabaraka wa ta'ala a wani lokacin sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya wa Iblisa wato a mamana ga Allah ta kuna mara tashi da ya ana ya kasance da hada wani sujjada kowa kowane mala'ika ya sujjada amma kai ka iya sujjada da ya ana ya kasancewa da hada wani sujjada wannan saboda ya ce daga jama'a saboda jama'a ta wa ramanu jama'a rama ne a wato yadda na imanin jama'a shugaban Allah ta bara wa ta'ala yana da hada jama'a saboda haka wato ake bukata wato mutum ya zama mutum da jama'a saboda haka wato idan mutum ya zama ya fita daga jama'a to shi kenan ya zama zuwa jama'a to rama to kuma zuwa ba mu jama'a rama ne da daga jama'a kuma rama ne saboda haka sai ya zama ya fita daga jama'a ya fita daga rahon Allah tabaraka wa ta'ala sabawa na uku da yi wato Allah tabaraka wa ta'ala kaje da ce masa ma mana ka tabdila lima khalaqtu bi yadayya me yasa kake yin sujjada da abin da na kalita da hannuna Allah tabaraka wa ta'ala wato abin da aka rasu mai shi yana zama wulawo ya ke girma abin da Allah ya girma shi Allah da karsa yin bashi a tsarki a annabi Adam alaihi salam Allah sai ya halicce shi da zakin sa tabaraka wa ta'ala wato shi yasa shi kuma shi da sahibi wasu malamai suka ce abin da ya dama kenan Allah ya ambace da kalan bashar saboda mubashirar halittar sa da Allah tabaraka wa ta'ala ya da kansa ba wani da malaiku yayi su halicci annabi Adam ba a Allah da zakin sa da kansa tabaraka wa ta'ala shi a da ke a tsari hada wa yin sada saboda haka sai Allah ya taimaka a yi tafi girmama abinda Allah ya girmama shi saboda malamai suna cewa dukkan duniyan nan duka halittu ana kiran su alamun kuliya shi kuma da kalan shi kadai ana kiran sa alamun dukula amma mu hindi su ana yi alhazini shi ne a halittar duniya za a kira ta alamun dukuli ne shi da kalan za a kira shi alamun kulai saboda menene ita saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ما وسع لي سمائي ولا أرضي ولكن وسع لي ربي سمعنا لكثرة السوء والشرك duk sun kan sauran Allah da bara da ala sun yi kaɗan amma Allah ya ce zuciyar bawa da mumini ta ishe shi da buke shi ita to inda sama da kasa duk zuwa adam ne inda sun kan sauran Allah ko zuciyar bawa da buke shi kaga bawa shi ne ala kulli kulli kenan sauran halitta zuwa da mutum ne saboda haka da kanan Allah ta bara da Allah da dukkan wani abu na ainihin alamun lai da baraka wa ta'ala ya zama to kowace abu na shi da duba za a ga wata baiwa da Allah ya bashi ta musamman wanda dukkan alam abin da suke da shi Allah ya ba wa ɗan adam idan ka ɗauki kasa za a ga wata cikin da ɗan adam ne shi da kasa ne za ka samu wata kasa tana fit da tsiro wato sai ga jikin ɗan adam akwai da yake fit da gashi yana irin wannan kasa ne da yake fit da tsiro kuma tsiro ke zama to ya haɗu ya yi rabanya ya zama to kamar tambu to kamar gashin kansa wuri ne da zai fit da gashi ya haɗu akwai inda yake fit da yau a doron kasa amma ba ya yin yawa da su zai ga cikin na kanan akwai inda yake fitar ainihin wato irin wannan a wato gashi amma ba ya haɗuwa sosai sai ka samu a cikin kasa akwai inda yake mako yana kamar dutse a kushe ba alamar gashi sai ka zuwa cikin na kanan sai ka samu irin tafin hannunsa irin tafin kamansa haka suke a kushe babu alamar fitar gashi a cikin to haka ne dukkan ainihin ainihin lamarin halitta idan ka zuwa sai ga Allah ta bada wata da sanya a duwar wata za ka samu wani wuri ana samun ruwa mai daɗi Allah sai ya sa cikin ɗan adam akwai yawon bakinsa ruwa ne mai daɗi idan ka je a duwar wata sai ka samu akwai ruwa inda yake da ruwa mai gishiri gishiri hawaye irin mutum shine wurin ruwa da Allah ya sanya cikin ɗan adam ruwa mai gishiri gishiri hawaye ruwan mai gishiri gishiri ne saboda haka sai Allah ya saka ruwa mai gishiri wato kogi mai gishiri a cikin ɗan adam idan ka duba za ka samu wani ne mai tsari sai Allah ya sa cikin na kadan ruwa na hannun sai zama tsohon mai tsari idan ka duba da kasa akwai sake tono abu da yake kamar asin ɗaci ko kamar guba haka nan Allah sai sanya ruwa da yake bude na kadan yana nan kamar wannan ya zama to kamar asin duk ba da zai shiga sai wannan ɗacin yadda yake ruwan sai ya halaka da shi ba zai bar shi ya gano zuwa ga wannan mutum ya shiga da shi ba to duk halittar Allah ta baraka wa ta'ala idan ka duba sai Allah ya haɗa da kan idan ka dubi dabbobi zaki ɗan adam da ya zama jami'in zai zama tsohon dakin masu shi zaki yake a wani wani kuma sai ga ɗan adam ya koma kamar ainihin ya tafi siffa na wasu dabbobi wato idan yana so ya yi ainihin ladabi kamar kuliya sai ga ya tafi wani siffa ta kuliya yana ladabi ya shiga jikin mutum ya fito saboda yana wata bukata sai kamar kuliya idan ya tashi kuma sai ga ya tafi wani hali na ainihin wani dabba daga cikin dabbobi da ta yi kamar kare misali wani lokacin ɗan adam sai ga ya tafi halin kare duk da malamai a kawai duka ba a jini ba ne ba za su sami na jari da kuka ne masu kinta sun faɗa karfa ne musu ƙarya ne kan su ce ƙarya ne wato masasafin suna ba da kinta suka ce wani daga cikin karkafin wata rana ya zana kinta zai ke cewa ya imamu shafi ya ce mini kaza da kaza bai sani ba kafirafi ne bai ba da labari imamu shafi yana wurin imamu shafi ce bai taɓa haɗuwa da shi ba amma da yana ce imamu shafi ya ba shi labari ya ce kaza da kaza da ya gama da imamu shafi ce ina da tambaya maka wannan labari ni ba taɓa ganin hujja ka ji gaba kai kada da shafi na da shafi sun fi ɗari a duniya saboda kafirafi ne waɗannan kafirafi ne sai suke cewa shi kare lokacin da Allah ta baraka wa ta'ala ya rufi annabi Adam alaihi salam yana kwance shi ne ya kuma da gashi da hakan nan min salsalin yana nan kushishin kasa na ta ba wura an dare ba sai ga abin da ba ko da wuce da kuma ya ji kara kon kon kon kon sai wannan halitta a ko ne a wuce shi dan sai koma ke da masa misali da masa misali Allah tabaraka ta'ala sai ya wuce malaika Jibril yaje ya kwashe wannan najisa fitarin shedan sai akan Adam alayhi salam to Adam yana kunce yana kidaka da malaka ne ne ya kwashi to nan kwashewa ya zubar da ya zubar sai aka samar da gare to lokacin da ya kwashe sai aka samu wannan zanen da ke cikin bayan hoto saboda ya kwashe shi da bayan sai zama sun samar da wannan zane ba daga shi bayan kenan to da aka samar da kare sai zama to yana da gobe guda uku yana dauke da malakaniya malaika baya wasu da dare saboda siffar malaika ne da dare ba zai bace ba sannan ya ɗauki da halin shedan saboda shi halin shedan ne wato ainihin in bako in bako zai zama yana tare da shi saboda shedan yana da shedan cinta sannan kuma ya zama yana da halin adam ainihin gane da shi a kowace shi ne mani ya kira shi su zai dawo ya gane da shi saboda shi yana da zai gane da saboda haka ya ka samar da gare su da kanan a wani lokacin da ya ga da siffa na gare da duka halittun Allah ta fara ko da ala ba mu da siffa da kada baya kaura saboda haka Allah ya hada shi shi ya zama to halal nazulillahi shine mahallin ainihin zatin Allah ta fara ko da ala shi Allah ya ce saboda haka Allah ya kima malaka da koyi da gaske malaka da wala bani adam to iblis bai duba cewa irin girma da Allah ya ba ta kadan ba sai shi ke zai abin shi ne irin wannan kuma irin wannan sabo da shi yake yi da rashin ganin girman wanda Allah ya girma yake tun farkon duniya har yau ana kama da shi da yawa za ka ga kafirai ma sun kwanci haka suka ce taya za su yi imani da mutum wanda Allah ya gaba mutum suna ganin sa mutum irin su saboda haka Allah ya girma shi wasu wannan girma ba dan adam yanzu tun dan adam yana da abubuwa guda biyu akwai rusul akwai bashariya akwai rusuliya Allah ya ba shi ainihin jiki bashariya yadda kowa yake da hannu biyu yana da hannu biyu da biyu kafa ɗin komai da irin kowa wannan bashariya kenan sannan akwai rusuliya da Allah tabaraka wa ta'ala yake gebanta wasu yake gebanta wasu bayi ya ba su wani abin jiri da su a musulmai to idan ba za ku kusiyar da Allah ya ba ba ba sai ga haba wannan mutum ne bai da shi zai je ina duka wata ina kaza kaza kaza shi ke nan ba ga wannan kusiya ba kuma duk wanda ya gama shari'a ba ya mai kusiya saboda haka shi dan sai ya ga ai da zuwa ka ji shi da lada da kaza yau shi da sai kuma har ya girma har ya kai har kuma ya fi limani ne shi da zai yi ba shi dan sai ya girma kai da zaman to cikin wanda suka yi misali suka rasa arzikin duniya da lahira saboda suke girmama abin da Allah ta baraka ta zaki mu قال فانزل إلى يوم يبعثون قال فإنك من المرسلين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبما أغويتني لأزينن لهم الكتاب ولأغوينهم عن معين إلا عبادك منهم المخلصين Allah ta bada mata da shi da aka yi wannan shira aka ce Allah ya ce an yi ta da shi daga samun rahama Allah ta bada wa ta'ala ya ni ta da daga samun janna shikenan sai ya roki Allah ya ce ya rabbi fanzirni ila yawmil qiyamah ila yawmil qiyamah Allah ka taurara ni ka jinkirta ni rayuwa ta har da za ta da dan adam har zuwa ran tashin kiyama ya zama kar ya mutu idan tashin kiyama in mun ga tafi da shi ma tafi da shi ta ba tare da ya mutu ba shikenan Allah tabaraka ta'ala ya ce to wannan kan ba za ka samu ba amma fa inna ka minal mundirin ila yawmi waqtil ma'lum za a jinkirta maka zuwa wata rana da wani lokaci sananne shine ran da za a da ranka kai ma sai an da ranka ka ji yadda aka da ranka kowa ne saboda haka an saurara maka zuwa wannan lokaci saboda haka nan malamai suke cewa a dan adam a kowane lokaci yana bukata ya mana cikin addu'a saboda Allah zai karbi addu'arsa hakika ya cika sharuɗan addu'a kun ga shedan nan ya saba wa Allah amma da Allah ne ya kore shi yana ce shi sai ya roƙi Allah to duk da bai samu cikin abin da ya roƙa ba amma dai Allah ya amsa masa addu'arsa saboda haka ba ma idan ya roƙi Allah ala kulli halin Allah ya bashi musamman al'umma sai na rafi Allah ta tsara al'umma annabi Musa duk abin da suke bukata ba nai Musa suke tambaya ba a ba Allah suke tambaya ba sai ce wai annabi Musa sai ce ya roƙa musu Allah ya ba su kaza ya roƙa musu Allah ya ba su kaza duk bukatun su sai sun je wai annabi su kuma shi zai roƙi Allah amma al'umma Allah sallallahu alaihi wasallam Allah sai mana ilahi ce masallallahu min fadli ku roƙi Allah daga falalarsa a wani wurin sai Allah ya ce mana udhuni astajib lahu ku roke ni zan amsa muku Allah sai ilahi da halitta yake a roƙi farkon Allah da gare shi sannan Allah ya ce addu'a Allah zai amsa saboda haka sai Allah ya yi ya yi bude masa kallon bude masa kallon sa in dai mutum ya cika sharadi to shikenan Allah zai amsa sai ta ya zai cika sharadi wato ya kiyaye sharadin addu'a wani farko dai shi ya zama to ya kiyaye halal cikin lamarinsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari wanda ya tsaya na daga Allah ya ce amma wadan mu haramun wa shirku na ba wani ne bin haram ba na yake jawo da abincin sa haramun ne abincin sa haramun ne ya yi kuri da haram ko an ciyar da shi tun farko da haramun ina daga Allah ya tsaya da roƙon Allah wanda Allah ce sai Allah zai amsa wannan saboda ya tsaya da haramun kaga iyaye haram yana daga cikin sharuɗan da ba ma zuwa abu na biyu ba wannan sai mutum kuma ya amsa wa Allah idan ta daga bani anni fa inni qaribun ujibu la tada'a da ni fa yastajibu li wa yu'minu su ma su amsa mini su yi imani da ni idan bayi suka amsa suka yi imani da Allah tabaraka wata'ala to shikenan sai Allah tabaraka wata'ala ya amsa musu su zamanto wato ya amsa musu addu'ar su duk abin da suke nema ya ba su saboda wato a amsa kiran Allah tabaraka wata'ala da suka yi da kuma amsa ainihin imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka yi a saboda haka sai ainihin Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin wato amsa masa to saboda haka idan mutum ya cika wannan sharadi shikenan sai zamanto ya samu ijaba ya samu amsawa na Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya amsa masa wannan shine wato abu na biyu to bayan wannan kuma sai mutum ya kiyaye adabu na wurin addu'a wato ya kiyaye lokutan karban addu'a Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wasu lokuta lokutan ijaba ne idan mutum ya zabi wadannan lokuta sai Allah ya masa ijaba wato Allah tabaraka wa ta'ala sai ya amsa masa a bukatarsa ya biya masa wato addu'arsa sai ta zama ta karbu irin waɗannan lokuta kamar Ramadana tana daga cikin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala yake amsa addu'a a cikin wannan wata saboda haka idan mutum ya karɓa wannan lokuta sai ya samu ijaba ba wannan lokacin Ramadana wato dare na ƙarshe shi ma Allah ya nasa addu'a idan mutum ya zuba da irin wannan lokaci na ma sai ya samu jaba Allah ta baraka da lafiya maka ko tsakanin kira sallah da ikama lokaci ne Allah ba addu'a ko lokacin ruwan sama lokacin karɓar addu'a idan mutum ya kiyaye wannan lokuta sai Allah ya karɓa masa bayan wannan addu'a in ya kiyaye wannan kuma sai abu na gaba sai kuma mutum ya kiyaye tabbacin addu'a kada mutum ya sai ɓata ko wata bidiya idan mutum ya wasa wannan shek ibrahim yana faɗa yace da yawa za a ba mutane sirri a ce ma idan ka yi shi Allah da ya amsa amma kuma sai mutane su bata karatu in ka bata masari daya shikenan abun ba zai yi ba kamar namban waya ya baka sai ka ce wannan waya ne karama ne bari ce da sai ka yi ta kira da da hali namban ba za ta shiga ba baka addu'a ba za ta shiga mutum ka bata adadi ko ka bata karatun dabari wani ba Allah ya zo ya samu yana da wani yana addu'a karshen addu'a yake cewa ya zuljalali wal kiram sai tambayi shi cewa shekara na kana wannan da ce ai shekara ashirin yana da wani shekara biyan bukata ake da dalili sai alaka da biyan bukata ta bata sunan Allah ai ya zaljala ne da kiran ne sai kuma ka sa ruku a wurin zalunci saboda ya bani da ta dole ya zaljala ne kuma kace ya zuljala ne to bata wannan addu'a da kai shikenan Allah ba zai karba ma addu'a ka ba saboda haka ba mutum sai kiyaye lafazan addu'a da aka bashi da yi su yadda suke kada ya bata idan mutum ya cika wannan shikenan sai ya samu jaba Allah tabaraka taala sai ya amsa masa addu'a su ne da wato ya samu kanka amma da yawa za ka an ba mutum ya addu'a sai ga yana bata da karatun fatiha sai ga ya bata ya ba kuma manzo Allah sai ce don za ku yi addu'a ku fara gabatar da kirari da yabo ga Allah ba ka da wani kirari da sai da yabo da Allah da yi fatiha to sai ka yi fatiha wa Allah sannan manzo Allah ce ku za su lafiya cikin addu'a ku don ku yi addu'a ba su lafi addu'a za ta makale a kan ba za ta karbu ba to sai ga mutum ya bata fatihar da kirarin da zai ya bata yanzu salatin fatiha sai ka ga yana cika baki Allahumma salli ala sayyidina Muhammadu al-Fatih ba ka bane Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi saboda ala ta zo dole ka ce Muhammadi ba Muhammadu ba to duka dai sai ga mutum ya fata sai ga gabe za ta jaba amma idan mutum ya kiyaye sharuɗan addu'a wato zai ga ijaba Allah zai amsa masa ko kuma ya samu ɗayan abu hudu ko dai ya ga biyan bukata ta ki a duniya Allah ya biya masa ko kuma dalilin wannan addu'a da yayi Allah wani bala'i zai same sai ya ce in kuɗe wata wannan bala'i bala'i ba zai same shi ba ko kuma Allah tabaraka ta'ala zai bashi amma yanzu yana cikin karfin da wata kila dukiya ya roƙa Allah ya ce to yanzu kana cikin karfin ka ko aikin karfi ne zaka iya yi saboda haka bari a cikin ta maka sai ka tsofa lokacin da ba mai taimakon ka Allah sai ya baka dukiyar dukiyar sai ya taimake ka to Allah sai ya jinkirta ba zai ba shi da ba ko kuma Allah ya ajiye masa na kuɗi da ya ajiye masa bukatar lahira da Allah ta lafiya ce lokacin da lahira ya ga wani alherin da za a ba shi aljanna sai tambaya Allah sai kana samu wannan sai Allah sai masa addu'an da kai a duniya ne shine Allah ya baka wannan zai yi buri ina ma dukkan addu'o'in da ya duniya Allah ya ajiye masa aljanna saboda girman ni'imar Allah da zai gani saboda haka shi ya kamata dan adam ya rike addu'a saboda wannan wurin shi dan sabon Allah mai amma da yaron Allah Allah tabaraka taala zai ya amsa masa zuwa ne lokaci saboda haka sai shi da yace ya rabbi qala rabbi inna akwai ne ai bi iwaika da ya ubangiji da ainihin fitar da ni da kai saboda haka ni ma kuma la uzayyana lahum fil ardi al ma'asi ni ma dan adam zan kayata musu zan ainihin kayata musu sabon Allah da wurin kasa wa li adlahum ajma'in da zan ainihin fatar da su gaba ɗaya akan jirin annahu bil imani lahi da yukri jami'a auladi adam sai shedan ya zantse cewa wato da ainihin jinkirtawa da Allah ya masa zai ainihin fatar da dukkan kayan annabi adam illa ibadaka min mukhlasin sai dai bayan ka Allah wanda suke masu ikhlasi masu mukhlasina bil fata fata billah bayan Allah mukhlasina wanda Allah ka tsare su al-mu'minina sune mu'minai hatta iblis yuzu min al-kadhib hatta iblis shi yace iblis yana tsoron ƙarya shi kansa iblis yana tsoron ƙarya yace yana kiyaye wa ƙarya ƙarya ya alamu annabi ibadillahi man la qudrata lahu alayhi ya sani a cikin bayan Allah wanda bayan shi ko akan su saboda haka iblis ya yi ibnai yace to waɗannan kan wanda bayan shi ko akan su lalle su ne bare batar ba saboda haka fali hada istisna'u shi yace saboda haka iblis ya istisnai ya toke waɗannan yace illa ibadaka minhum mukhlasin saboda su ya san bai da irin wakansu inna ibadi saboda Allah ya taimaka inna ibadi laysa laka alaihim sultan bayina baka da wani iko a kansu baka da wani abin da zaka yi a kansu saboda haka ainihin wato al-muflasina humul siddiquna shi ne idan an ce muflasina sune wanda yake kan kujerar siddiqiya wato siddiqun sune muflasuna bi fatihi lani wanda zai malakun fata ce muflasina amma muflisina wato muflisuna da kasra wa lamun wadannan kuma sune as-sadiquna to mukhlasina bil fatati lam idan bai da iko akan su Allah ya zabe su ya zabe su ibris ba shi da iko akan su amma mukhlasina wato mukhlisina a mukhlisuna mukhlisuna wadannan sune azadiqi azadiquna wadannan shi dai yana da iko akan su sannan shi dai yana fitar da wasu daga ciki bayan Allah ko dan da yayin da da kafin bijiya ne yana cikin ibada sai ya ce ya abi jiyali ya bawa na jilani na dauke maka ibada na dauke ma sallah yau sai ya uzu billahi da shida na rubi sai shi yace sai aka gane ni da wannan dabara na halakar da bayan Allah wanda kuma irin matsayin ka da yawa yace ai inda na gane wato kai ne lanin ne saboda na san Allah bayan da za ya dauke sallah ka mutu saboda ba nauyi bane ai wazi da suratu ayin lillahi salati Allah Allah sallallahu alaihi ya ce masa an sanya sanyin ido a cikin sallah to abinda za a yi mumini duk zai yi shi yana jin daɗi ai ba nauyi bane akan su gari a ce Allah ya dauke mutum saboda haka da wannan ne na gane kai ne kai wannan abu saboda haka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce shikenan wannan bayi na kan masu ainihin siddiqai siddiqun wato mukhlasina ba ta da iko akan su kuma shirin ya tabbatar da wannan yace bai da iko akan su قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا بدعاء العظيم ولجعلنا موعدهم وأجمعين لا تبعد shikenan Allah tabaraka taala ce to qala hadha siratun alayhi mustaqim Allah tabaraka taala ce haka nan mai wannan shine hanya ta mariya cewa inna ibadi laysa laka alayhi abdullah bayina baka da iko akan su ibadar Allah tabaraka taala la tasallatu alayhi iblis bayin Allah Allah baya sallata iblis akan su kamar da yadda jiya muka gabatar da kitabun Ibn Umar wanda wata rana ya zo ya shigo ya samu mata wato wurin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suna ta tare suna shewa suna hayaniya suna daga muryarsu sai na umar yana izini na mai izini na shigowa shi kenan sai suka gudu sai sai na rasulullahi yayi dariya sai na umar yace adhaka Allah sina ka ya rasulullah ya rasulullah Allah ta kai dariya kai murmushi wato Allah ya bayyana hakoran na dariya shikenan me ya faru ya rasulullah sai yace wallahi ina mamakin waɗannan matan kin kazu suna nan suna cewa suna dariya amma daga jin muryarka sun gudu sun shiga ainihin sun gudu sun shiga hijabi sai sai na umar yace ya ku makiyan kanku me yasa kuke jin tsoro na ba ku jin kurjinin manzo Allah sallallahu alaihi kurjini na suka ce ai manzo Allah ba irin ka bane manzo Allah rahama ne amma kai wato manzo Allah ba irin ka bane mai fushi mai kaushin zuciya mai zafi a a manzo Allah rahama ne zai saki a yi dariya da shi amma kai ina ba sauki a wurin ka saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne kuwa ai kai ba ka shiga hanya shi zan zai canja hanya in ka bi layi shi zan zai canja layi ba zai yi wannan layi ba saboda zafin sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shi yasa har mala'iku ya mutu zabi ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah manzo Allah yana bashi labari tambayan kabari sai yace yake cewa ya rasulullah za a bar mu da hankalin mu ne in mun je kabari irin wannan hankalin na da wannan sai mu je kabari sai sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya hada yace to shi kenan inda ina cikin hankali na a bari da wannan mala'iku shi kenan kuma ana ganin shi ana biya sai a ga sai na yana dariya daga ce ya faru ya alhiri shi aini sai na kuma da take dariya ya lantar da mutane a duniya da shi yana lantar da mala'iku a lahira sai na abdullahi kuma ya gani yake cewa da yake faruwa ne ya fata kai da mala'iku ce lallai na samu mala'iku amma kun sun kabiri ana sa ne aka bai dawo manzon lafiya mutum yana da shago lafiyar takar ma wasu kawo shi zai ki kafin mala'iku sun shigo to tun ba sama tafiya ba suka shigo ne suka rada rani sai na fara musu tsawon ce kai ya za a yi haka aka yi da ku manzo Allah ya ce sai an sai an yi taku tafiya wanda shi sun kuma tafiya kuma lafi shi kai ai kuma sun wata ne kuma lafi shi kuma lafi sai ne wannan sanan da ke wa kake sai kare shi kuma wani kace kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun ba da wata iyara sannan kuma ku kare da da mutane ne kuma lafi shi sai ai tun mai Allah ne shi ya suka yi tambaya da suka yi tambaya suka tambaye shi ya bada Allah sai kuma ga yi tambaye ku wai ubangiji ku tunda ni ma kun tambaye kuma bari tambaye ku shi ke da kuma mun tambaya shine wani malami yake cewa kaga ubori kenan inda yake rabta da malami sai bayan kaje kana rezu don kaga suna ma yare kaga kai ma yaro ubori to shikenan sai ka mun da ubori to saboda haka a wato sai dai bayan Allah da suke aiki yan kula ina shi da bayan yi wa kansu wato wannan shi da bayan yi wa kansu kamar inda Allah ya ci bayan da ya kansu saboda inda Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce illa mai tabaka da rabbi ai Allah da ni na sai wannan kika da sun kafirai waɗannan kam to shi kenan wa inna jahannama la mawqiduhum annai jahannama ta ce magoman su wato ta ce matar su ta ce wurin gawar su da kai da su gaba ɗaya wato manitta ba manitta ba kama haka wanda suka liga suna tare da kai a cikin wuta wato da ta faru da wani jahannama tana da tsoron rai guda bakwai ai ta faru da wani ana cewa ma da wata sirri ta ce ayyuki guda bakwai ita a jahannama tana nan wato gidan kasa kasa da ga wannan wutar sai ta kasar ita kasa kasa ake tafiya kasa har kasa zuwa guda wani shi ne da fasa a wani ne masu da fasa mana raki rubi rubi ana yin kasa kasa amma har guda wani a suna nan da kulli ba da minhum a jizu makasum wato kowane rubi kowane wuta daga cikin su yana da yanki jama'a ta wuda za a saka su cikin wannan wuta annabi la hawa bakari shi rubi ai wuta yana da rubi rubi na farko akwai jahannama ita ce ta mu'mini na biyu akwai lazza na uku akwai tsahira na uku akwai takara na biyar akwai jami'in na shida akwai hudama na bakwai akwai hawuya shi ne da kullum jizuun da kullum jizuun mai a da kullum jizuun marasu kowane wuta yana da yankin jama'a ta wanda za a sa mata to na farko ce jahannama li usatil mu'minin jahannama na mu'mine ne ma wata ko bayan Allah ya rubuta shi dawo to a cikin jahannama za a saka Allah ta yi saboda haka jahannama ta zama to inda ina billahi masu yawanto za ka tuna su da yake ai ya ci ala jahannama zaman ne ta fi hari jahannama za ta kai wani lokaci ba kowa a cikin ta idan ba musulmai ake sa mawa sabo to an gama kowa sabon an cire su a kai su aljanna jahannama zai zama to yanki ba kowa a cikin ta yana wuta da mu'min ya lafiya an yakun min ha al-qala la ilaha illallah domin jahannama na masu kafin ba makawa kuma za a fitar da duk wanda yake lalar lawu za a fitar da shi daga cikin wannan wuta wato la budda an yakhruja min an-nari walau da kalamiya ba makawa in dai mutum ya bar lalar lawu to za a fitar da shi daga wuta ko da ya shiga kuma dama mutum da za a sa shi jahannama ne shi ke nan sai da wani duk mahauta ba wacce da suka cikin jihar nama wuta ta biyu ita ce lazza ita kuma yahudawa ke sakawa a ciki wutan yahudawa ne to wannan suna nan a ciki sannan zakara ta uku ita ce ta nasara wato kiristoci nasara ita ce hukunsu za a saka su a cikin sakara sannan ta hudu ita ce jahiyar wannan kuma na wasu sawa ne masu wautar wuta shi ne za a saka su a ciki sannan kudama ita kuma ta mushirkai ne masu shirka masu wautar gumaka su za a saka a ciki sannan sai hawiya ita kuma na munafukai ne waɗannan na munafukai tana nan fiddarkin asfali saboda Allah ya ce duk munafukai suna fiddarkin asfali nan nari suna can ƙasan ƙasa su za a cikin wannan wutan suna kasa saboda ka taɓa da zaki wanda wuri ne guda bakwai a idan kana nan kasa kasa guda bakwai Allah ta baraka wa ta'ala ya lantar da kafar bukatu kamar Allah ne ta lawa zuwa ta zaki Allah ya sanya wuta guda bakwai kamar yadda Allah ya bawa bawa mutum yana da gauri guda bakwai ko wani gaba ne da shi wannan gobin nasa zai iya janyo shi a kai shi ɗaya daga cikin wannan wutar yace a da al-mukallaf a gobin bawa baligi guda bakwai ne wanda kowane ne daga cikin gaba za ta kai shi gida na farko akwai al'ayin ido ido kaɗai ne ke kai wani wuta na biyu akwai al'udu kunne na uku akwai al'izanu harshe na hudu akwai al'yadu hannu na biyar akwai al'adun ciki na shida alfarju shi ne farji na bakwai alfijilu tawaye waɗannan gabobi guda bakwai yake hadi ta fasu arba'in ma alƙalbi ke mukallafa waɗannan gabobi guda bakwai shugabansu ita ce zuciya ita ce jagorantar su abin da suka yi oga shi ne malar zuciya shi ne ya jagorance su ila lisan daga mutum wal amal in ma an yakuna al amal bi kasbi muhammad muhammad muhammad aw ma aw damma saboda haka ayyukan mutane in ma dai mutum yayi aiki don neman yabo ya nemi yabon Allah Allah ya gode masa ya ba shi lada ko kuma ya nemi aikin da zai yi da Allah zai zarge shi ya masa azaba فإذا كان الأمر يكذب مهمدا فلك أن تبدأ إلى أي مدر شيئا idan aikin zai ja ma ya gori Allah ya yake baka lada an baka dama kai amfani da kowace gaba daga cikin waɗannan gabobi idan ka zo kai aiki da shi wani kana da yarsu musamman fa haramun da ka tasta ila yudri don kuma aikin da zaka yi a zarge ka ne to an haramta maka amfani da kowace gaba daga cikin waɗannan gabobi naka hatta fi nafsika laysa laka an ta'khudha sikina wa tafilu biha nafsaka sai Allah bai baka iko har a ranka kanka kar kanka baka da iko a kanka Allah na da iko a kanka ba da ka dauki ruwa ka ce bari ka girma kanka kashi kanka ai kai ne da kai a baka da iko a kan wannan saboda haka su kansu gabobin ka baka da iko a kansu kai amfani da wurin abin da zai jawo mana zunubi abin da zai jawo mana zargi yace da saboda baka da iko a kan wannan a insana ma'uwan to duk da tsanta da da shi bi shawari bi sharri yace amma idan aikin yabo ne aikin da Allah zai baka lada ne an baka dama sai amfani da waɗannan gabobi amma da sharadi هذا الشرط الإنسان لازم تقدر أن تستعمل وجه الموبايل إذا رأيت زي أفعالي لو أنه أحلت لك أفعالي لو أنك أهلت كفي ولا أيضا مش يجي نفسك أيضا ولا أيضا وأنه نفسك وزوجتك ومسلوك أكاد كنك لما ترك بيوك دوك زي أفعالي لو أنه دوريناك كتابو أنه يجي وتبرك بأنما ذكر الله تبارك وتعالى أنها سبع يجي وزير من جهنم الله يعلم زي الكبري شو يجي من غير مكبر بقرة cewa dan adam yana da wasu abubuwa sinadarai guda bakwai guda hudu waɗannan sinadarai kowane sinadari ya haifar da wani sai suka zama guda bakwai sinadari na farko da mutum yake da shi shine hasada na biyu shine kwaɗayi na uku shine fushi na hudu shine sha'awa waɗannan guda hudun su suka ja wasu suka zama to guda bakwai yace hasada sai kai aure sai ta auri kofa na zuciya da zarar mutum ya fara ma hasara sai ya kulle ka a cikin rai to hasara sai ta haifar da kofa waɗannan guda biyu za su jan tafiya da shi cikin wuta hasara da kuma rike mutum a zuciya na biyu a kwaɗayi kwaɗayi sai ya auri rowa da kwaɗayi da rowa idan mutum ya zama yana da kwaɗayi to sai kuma a sa masa rowa sai zama to kwaɗayi ya auri rowa da kwaɗayi da rowa sai su ja mutum su kai shi zuwa wuta sannan gadar fushi a fushi shi kuma a da zan wajen kibar fushi sai ya auri girman kai idan mutum yana da fushi ne fushi kuma sai ya girman kai ba a son kowa a masa magana ya yi fushi kenan fushin ya jawo girman kai sai ya zama to idan ya biya waɗannan guda biyu sai za su kai shi zuwa wuta fushi da girman kai a shawa ita kuma na kuma shawa ba ki taro ita karo ne ita zama za ka yi aure kowane daga cikin waɗannan guda hudu sai ta zama to ba ki za ta zaune ta kudu ba kullu ba ne za ta kasance tare da waɗannan dukkan su hali zaɓa yace waɗannan sune guda bakwai da yudan a cikin bari haza da tabarat ni da tabu ira ni tabu kazalika saboda dan adam yana da waɗannan abubuwa guda bakwai sai wuta ma ta zama tana da matakai rufi rufi guda bakwai saboda idan mutum ya biya kowane ɗaya daga cikin waɗannan za su kai shi zuwa wuta Allah ya tsare mu shi ne ce lau da siha la fasartu lakum alquran shi ne ai da ina da lafiya da na ƙara muku bayani saboda lokacin da ake tafsirin wannan wuri ke da fama da rashin lafiya shi da akwai lafiya da na muku bayani ne tsawo akan waɗannan abubuwa saboda haka sai ainihin ya ce wato wannan wuri a ma annal hasil zalika akrama ma tasawulu wa insan mustaqbil wa qa'id al-hasil shi kawai abin da zai yi abin da ya samu dama ya ba wa karatu kuma sauraro amma jikin ba daɗi shi yasa ya tsaya bayani akan irin waɗannan wato akan wannan matsaloli waɗannan abubuwa da Allah ya ba ɗan adam ke da su kuma za su jawo kai kai zuwa ga wuta saboda haka zamu tashi cikin aljanna da mutta kana fi jannati da malamarin Allah haka yake da ba wuta sai fa aljanna Allah ya rubuta hannuwan mu sanya mu cikin aljanna ya tsare mu daga shiga wuta ta mana cikin masu wanda za a yi ta cikin wannan wuta Allah ya karɓa mana ibadunmu Allah ya karɓa mana ibadunmu farmaka ina rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanya mu cikin wanda za a yi ta